بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمه الله a kamar da muka saba da mu ci gaba da karatunmu mai albarka a cikin wani littafi mai suna muktasar sayil bukari muktasar sayil bukari al-musamma a tajarid sare li hadis jami'i sahi yau a cikin ikon Allah madaukakin sarki da mu tashi sabon babi shine babu ithmal mari bane dai masalli babin da yake magana akan wato zunubin wanda zai zo ya wuce ta gaban mai sallah idan mutum yana sallah sallah tana bukatar nutsuwa wal musalli yunaji rabbahu in mutum yana sallah yana gana da ubangijinsa ne don haka baya bukatar interruption duk abin da zai shiga tsakaninsa da tsakanin wato kinan kusancinsa da ubangiji ba a bukatar wannan don haka ba so wani zai wuce ta gabansa yanzu Allah sallallahu alaihi cikin hadisan da muka karanta a baya ya hana har ma ya ce mutum ya matsa ka tunku da shi karka bar shi ya wuce to in sai mutum ya tsananta sai ya wuce din to yin hakan laifi ne to wannan laifin shi ne malam ya kulla babi guda da zai gaya mana zunubin mai yin wannan aiki din shine ithmul marri bayna yadayi musalli zunubi wanda ya zo ya wuce ta gaban mai sallah annabi juhaimin رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يكف أربعين خير الله annabi sallallahu alaihi wasallam ce da dai a ce mutumin nan da yake wucewa ta gaban mai sallah da ya san menene yake a kansa ma'ana na zunubi kenan in mutum ya wuce ta gawa mai sallah akwai zunubi to amma mutane ba san zunubin girman sa ba da Allah ya sa ya san girman zunubin da za a bashi to da ya fi masa alkhairi an yake fa arba'ina ya saya wato kenan arba'in ya fi masa alkhairi min an yi murra sama da a ce ya zo ya wuce bai ne dai gaba gare shi mai riwaya yake cewa la'adari ba ban san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba a kala 40 yawman aw shahran aw sanatan yana nufin ya tsaya kwana 40 ko wata 40 ko shekara 40 ban san wani ne yake abin ba to yanzu kada ke shagari na takdiri kwana 40 akan ka wuce ta gaba mai sallah gara ka tsaya yana ta sallah yana ta sallah na sallah ba zai idar ba sai bayan kwana 40 yace assalamu alaikum sai ka wuce to kai wannan hakurin kaga akwai musu akwai mushakka kwana 40 a ce kana tsaye kana jiran mutum ya idar da sallah dan ka wuce shi ko bai tsaya da sallar ba har aka yi kwana 40 kuma kai hakuri kaga akwai mushakka amma wannan tsayawar da zaka yi ta kwana 40 din wahalar ta fi maka sauki akan zunubin da zaka dauka in ka zaka wuce a minti daya wuce ta gaba mai sallah ka yi minti ɗaya ne la'alla ma ba lalle ne ya yi minti guda ba kaga kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam anan cikin wato kinan fikihun na jan hankali ya ba da abin a dunkule na farko bai faɗi zunubin ba na biyu ya nuna cewa da za a kan ka samu zunubin gara ka haƙura kowace irin wahala ce wato kinan ka fuskance ta wahalar ma ba a iya na ta ba sai aka ce ba sani ba ko kwana arba'in ne ko wata arba'in la'alla ma shekara arba'in ka jira shekara arba'in ya je da sallar sai ka wuce ya fi maka alheri akan wata kinan ka wuce sadaka kowanne zai iya dauka kwana arba'in zai dauka wata arba'in zai iya dauka sannan shekara arba'in zai iya dauka akwai imkaniyat babu salati kalfan na'imi babin da yake magana kan hukuncin sallah a bayan mai sallah mai bacci kai bayan mutum yana kwance yana bacci ka zo ta bayan sa kai sallah haka ya halatta kaga ya zama maka kamar me sutura sannan tun da bacci yake bai sani ba zai iya tashi in ya tashi kuma ya zama ya bar maka gaban ka babu sutura kenan ko to kaga akwai la'akari da wayannan abubuwa guda biyu za a iya daukan sa haka ko kuma wato kenan ba za a iya daukan sa hakan nan ba ana aisha ta radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mutaridun ala firashihi ana aisha Allah madaukakin sarki ya dade ita take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah alhali ina kwance mutaridatun ala firashi na gitta ina gicce wato kina akan shimfidin sa wa idza arada an yutira duk lokacin da yake so yayi wutiri ay qazani sai tashi ni fa'autartu sai nima ne wutiri fa'autartu sai nima ne wutiri kamar abinda take so ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita doguwan sallah kenan ko yawa ta da yi sallan ta sai ta kwancenta ta bacin ta shi kuma ya ci gaba da yi in ya tashi kuma yana yi sallah baya tsayawa sai da asuba sai ya yi wutiri to tana kwance a daki tana gabansa shi kuma yana bayan yana ta buga sallar sai ta kuta da kunci da bacin ta har sai asuba ta yi idan zai wutiri sai kuma ya tashe ta sai ya yi wutirinsa ita ma sai ta yi wutiri sai kuma ya tafi sallar nan asuba masallaci kama a cikin wannan hadisi yana karantar da mu ta mutum ya yi musharaka da iyalinsa a wajen wato kenan sallolin dare a tashe su su yi amma ba lalle ne sai ya matsa musu sun yi iyaka yadda shi ma yake ga zai iya yi ba inda suka yi koya suka yi sa kyale su in asuba ta yi sa tashe sai su yi wutar sai a sallan ayar raka da alfajari sai a yi abin nan ya yi sallar safiya kaga daga cikin kwadaitarwan ya fitar da wannan a fili balolo a cikin balobalo a cikin watan ramadana ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakala al-asharu ahaya al-laila wa ayqadha ala wa shadda wa jadda wa shadda al-mi'zar in daren ramadan ya zo yakan raya dare yakan tashi iyalansa su sallah yakan tsananta kuma yakan wato kinan zagi dantse a cikin wannan mun gane wannan abinda hadisi yake karantar da mu shine cewa to mutum yana kwance a gaban ka kana sallah haka ya halatta ko bai halatta ba to ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sannan kuma ma mace ne a kwance a gaban sa kuma iyalinsa a cikin dakin sa babun إذا حمل جارية صغيرة على أنكه في الصلاة abin da yake magana akan hukuncin mutumin da ya ɗauki yarinya 'yar karama a wuyansa a cikin sallah kana sallah kuma ka ɗauki yarinya ka ɗora a kafadarka ko a wuyanka kuma kana sallah kuma ka ci gaba da sallah hakan ya yi ya halatta za a iya yin haka in an yi haka kuma sallar ta yi kana sallah kuma kana wani aiki da wani daukan karamin yaro ko karamar yarinya annabi ya gata da tilansari radallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilu umama amma kadar tilansari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah alhali yana dauke da umamatu binti zainab binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita umamatun nan yar zainabu zainabu kuma yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yawwa kenan yana dauke da me jikarsa ya yana sallah jikarsa ta zo dauke ta dora a wuyansa wahiya li abil as alhali kuma yar abil as bin rabi'a ne ko yawa shi kuma dan abdul shamsi fa idza sajada duk lokacin da yayi sujjada ya zo zai sujada wa ba'aha sai ya saukar da ita a ƙasa ya zaunar da ita a gabansa sai ya sujadansa ya gama iyaka da zai sujadansa wa idza qama idan kuma ya tashi hamalaha sai ya sake daukan ta ya sake dora ta a auyensa mun bai jona kenan wanda wannan zamu iya cewa halatta kenan ko zamu ce ya iya halatta za ya daukan yaro a dora la ya ka akwai abubuwan da malamai suka ta maganganu a kansa gashi da hadisi ne wadda ke a zahirin sa ya nuna cin za a daukan yaro a yi sallah da shi a wuya a don in za a yi sujjada a ajiye shi za a dauka a dora a wuyarsa kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ya dauka umama umama yar wa yar zainab amma abin la'akari na farko shine me yasa aka danganta umama da zainabu me yasa ba danganta ta da ubanta ba sai daga ba jikarsa ce ya? saboda fitar da cewa wannan matar wannan yar yarinyar jikarsa ce sai wani dalili kuma gashi kuma an faɗi wa banta malamai suka ce shi abul as ba mijin zainab din a lokacin da wannan kadiyan take faruwa shi yana mushriki ne ai ya auri na na zainabu tun kafin musulunci ya zo ko shi mijinta ne ta haka suna da 'ya'yansu da musulunci ya zo shi ita zainab ta karbi addinin babanta shi ne musulunci shi kuma abul as yana nan a matsayinsa na mushriki suna tare da ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bata auren ba har suka gama zaman su shekara goma a makka suka dawo madina madina masu da aka shekara guda a yakin badar aka kama shi bayan an kama shi daga baya an zo an fanshe shi ita ta zo ta fanshe shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi gefe suka yi magana ya ce to yanzu kan ya haƙura zai musulunci saboda haka abinda sa aka jingina ta lokacin da wannan kadiyan ta faru wallahu alam shine shi abul as yana mushriki matarsa kuma tana musulma shi kuma da mafi yawa an fi jingina shi ga wanda ya fi tasiri a kansa a cikin iyayensa to da kuwa mun nan zaka jana cewa dan hajiya to ina alhajin yake eh la alhajji ta fi tasiri ko dan indo ta gani eh duk da cewa kowa ce ta tuhuma eh alidan makawa ya ce na ji ana ɗan inda ya ce ni umarsa ban gane ba to saboda haka amma kaga dan a fitar da abin fili sai aka ce ke da aka fitar ce ta yarsa ta wajen abul as bin rabi'a bin abdushamsi watakin an dai fitar da shi din a fili wallahu ta'ala a'lam akan wannan kenan ya halatta aiki a cikin sallah don wannan kamar aiki ne malaman malikiya imam malik da wasu daga cikin almajiransa suka ce sun tsane aiki a cikin sallah don haka suka yi ta kokarin neman wato kenan mafita akan wannan hadisin don ya nuna karfin abin da suke a kansa na mazhabar su cewa ba a san yin aiki mai yawa a cikin sallah idan ka zai da ita a raka farko ya sake dauka in ya tashi kuma ya sake dauka ta dora ta kaga aikin ya zama ba dan kadan mai aikin mai al'alla na nafila ne ma raka biyu da haka suka ce ko dai hadisin ya zama mansuki ne sau da ai hadisi yana nuska a wani hadisi sau da kasu suka tafi akan wannan sai kuma malamai suka bincike suka bayan cewa gaske hadisin tabbacece ne babu maganan nasku a kansa to to kenan mai yiwa a sallar nafila ne amma ba zai yi haka cikin farilla ba in ka bi diddigen wasu ruwayoyi da suke zo da wannan hadisi din daga cikin wasu littattafai ba bukhari ba za su nuna maka cewa a sallan farilla ne a masallaci ana cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam a tare ka ba ya hau gudun sana liman yarinyar ta shigo kuma ya dauke ta kuma ya sallar da ita da haka ganin ma kenan babu kofa cewa wai sai a sallar nafila da ka zai iya yi wa wato gina a cikin sallah farilla yawwa illa iyaka wato an fi son kar a yi hakan saboda gudun wato kenan shagaltar da mai sallah gabarin harkar sallarsa don haka wasu suke ba da illar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai kabbara sallar ne wasu ka ce ya zo zai ga kabbara sallar ne yana sujada ta zo ta hau kansa wancan hadisi da yana cewa ya zo zai kabara sallah ta shigo ya dauke ta ya dora ta ya soke maganin ce yana cikin sallah ne saboda haka ala ayi halin hadisin yana tabbatar mana cewa aiki wanda yake irin wannan wanda ba zai dauki hankali mai tsanani ba ma'afuwan abu wato kenan a cikin sallah kamar yadda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan bayar Allah ne sannan hadisin yana nuna mana cewa a karo na farko yaro karami an dauke shi mai tsarki ne ko da yarinya ce an dauke ta mai tsarki na illahumma sai dai in ta bayyana akwai najasa a cikin sa to sai zama sai ake adamce shi saboda wannan amma dai under normal circumstances when temperature and pressure remains constant to zai zama ka dauki yaro ka dora a jikinka babu matsala ko a cikin sallah ko ba a cikin sallah ba hatta ta ya tabayyana laka annafi saubihi aw fi bidanihi najasatun to yanzu kuma sai hukuncin wato kenan najasa sai sai ya zo kuma idan za a dauki yarinya a dora a cikin sallah min babu ala a dauki yaro ko saboda hadisin da muka karanta a baya ko fitsarin yaro ana yayyafa ruwa fitsarin yarinya ana wankewa ne da sauransu kamar na ya mace ya fi abin nan kaurarawa kuma ga shi ya mace ne ya dauka da sauransu wallahu ta'ala ala babul mar'ati haka ne tudrahu anil musalla mina ne shay'an min al'adha babin da yake magana akan hukuncin mace ta je ta dauke kazanta akan mai sallah kana sallah wani abu na kazanta akan ka ta je ta dauke maka shi yana bata sallah ko baya bata sallah saboda galibi mai yiwa in ta je ta ɗabewa wannan abun mai yiwa jikinta zai iya taba naka jikin ko hannunta zai iya taba jikinka lokacin da take ko kuma wani lokaci ta karkade ta karkade duk dai kaga akwai abin nan to in haka ta faru sallah ta yi ko ba ta yi ba mun gane wannan tudrahu anil musalla shay'an min al'aza ta dauke wani abu na kazanta ta jefar da shi daga kan shi mai sallah awa cikin wannan akwai hadisi ibn mas'udin radiyallahu anhu da annabi sallallahu alaihi wasallam ala quraish manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mummunar addu'a a qurayshawa in an ce da'a alaihim yayi musu mummunar addu'a an ce da'a lahum ya musu kyakkyawar addu'a da'a lahum ay da'a li ajali man fi'atihim yayi addu'a saboda su amfanu lakin da'a alaihim kuma bidimar in an ce ya yi musu mummuniyar addu'a kenan an ce da'a alaihim to yana ne ce da'a ala quraishin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a mummuniya a quraishawa yaushe ne wannan abu ya faru yawma yad'u alaihi sala ranan da suka dauki timbi na raƙumar da aka yanka suka zo suka dora masa kansa mun gane kamar yadda hadisin ya riga ya gabata a baya abin da ya faru shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin masallacin Ka'aba tun lokacin suna makka kenan da haka yakan zo har cikin ɗakin Ka'aba ya sallah sai su kuma rasu baya su kuma inda yazo zai sallar nan dole mutane za su ga ibadar ta sha bamban da tasu komai da komai nasu da suke na gunki shi yanzu ya zo da something entirely different na farko tukunna hankalinsa bai ma koma kan gumaka ba na biyu ya koma wani guri na biyu yana wani ruku yana wani sujadan da su ba su san da shi ba na uku kuma lokacin da yake za su ga akwai kunuti ya tara duk hankalinsa gaba daya a kai baya magana da kowa baya feduwa kamar yadda suke yi wa makana salatu min indal baiti illa muka'an wa tasdiyan ko feduwa ne da tafa hannu to shi baya wannan to haka dole za su rika zai rika daukar hankalin mutane musamman mai nazari zai ce a to wannan shi kuma yake to me hakan din to kallon da mutane suke nan dole wani zai zama impressed ko ba sa so da aka suke ta hana shi to suna hana shi suna hana shi rannan sai ya zo yana yi sai manya manyan quraisha suka taro sai wani ce a aiko na ga kabila kaza sun yanka rakumi a ji a dauko mana tumbin a zo a zazzage a kansa yana sallah yana wannan sujada ta sa kasa ba abinda wanda ba musulmi ne wa sakamai ga musulmi yana sujada da kunne na ta taba jin wani yana ce ma sarkin garin nan ai wallahi sai kana sujada ta ka zo in taka kanka in ga yadda zaka yi da kunne na ji wannan yana yana yana wannan magana sai na bari kana sujada taka in zo in taka kanka kaga haushin sujada nan suke ji saboda haka sai suka ce sai suka je suka dauko sai suka zo suka dora mu da suka dora shi kuma yana sujjada lokacin kuma ya samu natsuwa tsakaninsa da ubangijinsa ya yi kunuti don haka kusan mafi yawan a tsammani ma shine bai san ma me ya faru da shi ba sun kuma sun koma gefe suna ta dariya suna tafawa suna ta yaruwa suna tafawa sai wani ya je samu fatima lokacin tana yarinya karama sai ce mata daga baban ki fa yana sallah a cikin masallacin mutane sun dauko tumbin raƙuma sun zo sun dora masa ta haka ta tafi da gaggawa ta zo ta sa hannu ta dauke ta karkade ta karkade ta karkade ta to a daidai lokacin da ya fahimci cewa wani abu ya faru da shi kuma ya gane to shine ana a ƙarshen hadisin sai ce thumma sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musu mummuniyar addu'a na farko yace Allahumma alayka bi quraish Allah ina roƙon ka kamun maganin qurayshawa gaba ɗayan su wannan na biyu ya dinga kama suna Allahumma alayka bi abi jahal bi abi jahal wa ugba bin rabi'a wa shayba bin rabi'a wa walid bin udba duk sai da irga manyan manyan kafiran nan guda bakwai wanda suka fi kowa tsangwamansa wanda Allah yake cewa inna kafaina fasda bi matumar wa arid anil mushrikina inna kafainaka al mustahzi'in wa inna al mustahzi'in dinnan guda bakwai da ya irga su sai da ya faɗi suna ballo ballo wani Allah ka tsine mu wani Allah ka tsine mu wani Allah ka tsine mu wani tsinuwa saboda tsananin takaicin mutumin ya je gaban ubangijinsa ya samu kyakkyawar ganawa ku zo kuma sa wannan walakancin da haka da yi musu wannan addu'a mai riwaya yake cewa cikin hadisin don ya gutsure hadisin ne duk ya cewa na gansu su su bakwai dinnan duka an sare su a yakin badar karo na farko da nabi salsa ya yaki da mashirka duk an fille su a gurin kuma nabi salsa ya ɗansa aka ɗauko gawo su ɗaya bayan ɗaya aka zuwa su a cikin rijiya a badar sai je tsaya a kansa da mai riwaya ke ta suma su hibu ilal kalibi aka ɗebo su aka jawo su aka zo aka zuba su a cikin wannan wato kinan rijiyar wannan kalibi badar din nan kyau sun makala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa udbi'a ashabul kalibi la'anatan mutanen da suke cikin wannan rijiya din kuma allah maɗaukakin sarki ya sa tsinuwar allah ta bi su har can inda suke din ne ba ma'anan ba har can din inda suke ko kuma an bibiye su da la'ana domin da wanda ya ambaci su ya an ambaci sunan su yana mutumin kirki zai ce Allah madaukakin kirki ya la'ance su kuma kaga la'anar ta bi su kuma karshen ta rashin rabo a rayuwa ya samu ya samu a gare su kenan da aka babin hadisi yana karanta da mu me idan da abin da zai cuci mai sallah a lokacin da yake sallah ko mace ko namiji wani zai iya raba shi da wannan abu Allah ta'ala ala mun gama da wannan littafi sai kitabul mawaqit mun shiga sabon littafi da yake magana akan al-awqat shine lokutan sallah mawaqit ay mawaqit salati kitabul mawaqit salati babin da yake magana ko littafin da yake magana akan wato kenan lokutan sallah a musulunci saboda Allah madaukakin turki na cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan lalle an wajabta sallah akan muminai wajabci wanda yake da lokaci mawqutan ai ya'ani mawjudan fi waqtin muayyanin an sanya shi a cikin lokaci wanda yake ayyananne ba na kotu bane akwai kotu abinci wasu suna cewa ina salata kana almuna kitaban mawqutan sallah ta zama littafi ne na cin abinci za a amfani da sallah wajen neman abinci a ba haka ke nufi ai ji ila fi waqti muayyanin abin da zai tabbatar da sunan hadisan da za su go abin nan babu mawaqitu salati wa fadliha babin da yake magana akan lokutan sallah da kuma wato kenan falalan yin sallah akan lokaci ko kuma falalar lokacin da ya kamata a ce an yi sallah a cikinsa hadisi na farko an abi mas'udin al-ansari radiyallahu anhu annahu dakala alal mugirat min shu'ba ayyu riwaya daga abu mas'udin al-ansari mutumin madina ne kenan ko yawa ya shiga ma al-mugirat bin shu'ba Allah madaukakin sarki ya yadda da shi wa kada akhara salata yawman bil iraki alhali shi ya jinkirta sallah wata rana inda ce yawman ay yawman min al ayyami ba kullum bane ba dabi'a sa bane shi mugira bin shuba mugira bin shuba ai sahabi ne ko sahabi ne bayan dalar umawiya ta kafu ya samu shugabanci a iraki ya yi gwamna a iraki ina zamanin ko zamanin mu'awiyar ta bin abin safiya ne ya zama shi ne gwamna tutun da ke shi ne gwamna kuma kaga shi ne mai ma mutane libanci na farko shi sahabi ne na biyu shi shugaba ne na uku kuma shi malami ne ba jahili ba ne ta haka shi ya kamata ya muka mutane sallah kuma lokacin sallah ya yi la'alla sallan jima'a ne don ita ne take tara hankalin duk al'ummar gari wato kina a guri daya to lokacin kuma a iraki ne lokacin sallah yayi bai fito ba su kuma suna da ladabi ba irin mu ne yanzu ne surutu zai yi yawa ba kada kada ko kuma kawai a haba lokaci ya yalo liman bai fito a wuce kawai gaba a ba haka bane yanzu kaga mafi yawa masallatanmu na zamani ba irin masallatanmu na gargajiya ba inda gargajiya da su jira liman har sai lokacin da Allah ya kawo shi za su iya yin haƙuri musamman in an samu irin wannan jinkirin na wasu lokuta saboda zai iya zama larure amma in zamani za ka samu a kawai lokaci ya shi kenan kawai liman bai zo ba na'ibi bai wuce kawai in na'ibi ma baya nan kowa ma zai wuce lokacin Allah kawai yana za su buga masu dan karimci su ne za su ba da minti biyar za su rubuta akan allo balo don ka gani sallan azahar za mu yi ta ne karfe ɗaya da kwata kowa ya gani karfe ɗaya da kwata na shiga liman ya zo liman bai zo ba za a wuce gaba a yi sallah babu maganar laruri to masu ɗan kokari suna ba da minti biyar na larurin liman minti biyar na larura sadaka minti biyar in ta cika liman bai zo ba shikenan da so sun yi hakuri har sai da ta kai ga babba ya shiga tsakani shi wannan shi ne abu sa'idin abu mas'udin ansari din sai ya shigar masa har gida din sai ya je faƙalar sai ya ce masa mahaza ya mugiratu me ya faru ne haka ya mugira lokacin sallah ya yi kuma baka fito ba kowa yana jira fara ne sallah sai ya tafi abinsa alaisa kada alimta anna jibrila nazala fa sallah fa sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam summa sallah فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت kai baka san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana Jibril ya tabi saukon masa ba yace tashi mai sallah ya wuce gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan sai yayi sallah a bayansa sannan sai sake yin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi sallah ya sake yin wata sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi ya sake yin wata sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi ya sake wata sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi sannan sai ya ce masa to kaga abin da aka umurce ni da in koya maka kenan na sallah ma'ana in koya maka na lokutan sallah wata ruwayan ta fita da shi fili to ya zo farkon sallan azhar daga shigar lokaci suka yi sallan azhar washe gari ya dawo a ƙarshen muftarin sallan azahar zai sallah tunda ya zo masa a farkon sallar la'asar ya zo masa a ƙarshen sallar la'asar ya zo masa a farkon magrib ya zo masa a ƙarshen ya zo farkon isha hakan da hassa fiya sau da aka sai na musu a wata ruwan yake cewa ma bai na hadai ne lokatai ne lokacin muwasawa tsakanin wannan lokacin da wannan lokacin akwai lokaci mai lokaci wanda ya kamata a ce mutane sun yi sallah wato kina a cikinsa mun gane daga wannan karfen zuwa wannan karfen don haka musulunci abin da ya bayar dangane da sallah lokacin sallah range ya bayar ba specific time ba idan kaga specific time karfe 1 da rabi muke sallah ko karfe 1 da minti 20 ko karfe 1 da kaza to yanzu mutane su suke ayyanawa idan suka ayyana shikenan saboda haka kuma ayyana wannan ya kamata ya zama gwargwadon bukatar su mutanen abin da ya fi zama musu wato kenan maslaha la'alla ma'aikatan gwamnati ne a ofis wani lokaci ne ya kamata ce sun fito gaba ɗaya sun yi sai su ayyana ma dama ya yi fonin a cikin wannan rancin babu matsala ko kuma 'yan kasuwa ne daidai lokaci kaza sun fi samun nutsuwa sai su ayyana to mu karfe biyu da kaza za mu rika yin sallar mu ma dama ya yi folin a wannan range din babu matsala don haka musulunci range ya bayar daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ko kuma mutane wanda ba su komai suna zana gindin maina kaga wannan abin da ya fi dace musu da zarar lokaci kawai ya shiga sai su yi da sauransu ko mutane da masu wata wani yanayin wani kaliba na mutane kowanne dai musulunci bai ayyana karfe kaza ba amma ya ayyana daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza yace tsakanin wannan da lokacin da wannan lokacin akwai wakatun muwassa'un lokaci mai yalwaci sai ku group ɗinku ko anguwanku ko yanayinku ko abin ɗinku sai ku nemi lokacin da yake zai fi ba da benefit a jama'ar ta taru tunda ai masallaci an yi shi ne dan jama'a su taru a yi sallah dan jam'i baya da daɗi a ce mutane a sa lokacin da bai dace a mutane ba wannan uku su zo su sallar su tafi wannan su zo su sallar su tafi wannan su zo su sai ga manufar jam'i din ya zama wato kenan defeated a cikin wannan yanayin ina fata mun fahimta to abinda ya faɗa masa gina jibril ya zo ya yi sallah ya koya annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci kaza daga lokaci kuma kai jinkiri kuma kai babba ne mutane ba su abin nan ba kar a fita har lokacin fa baka fito wato kenan kai sallah ba a mutane ba wala kusan abin da wallahu ala hadisi yake karantar da mu babu salati kafaratun haka ne as-salatu kafaratun babu da yake cewa as-salatu kafaratun sallah tana kankare zunubai sallah tana kankare wato kenan zunubai an huzaifata radiyallahu anhu qala كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه حذيفه رضي الله عنهما huzaifa al-yamani yake cewa wata rana muna zaune a gurin sayyidina umar dan kaddabi kaman kenan yana nuni cewa a lokacin sayyidina umar shine amirul mu'minina sun zo kuma sun zo sun zana suna tare da shi suna tare Allah da kun ya dauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba Abubakar shugabanci yanzu an dauke Abubakar yanzu an ba shugabanci yanzu gurin sa za su daga zuwa tare suna abubuwa to yana mun ita muna zaune fa qala sai sayyidina Umar dan Kaddabi Allah ya da shi yake cewa ayyukum ya fazu qawla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil fitna jama'a a cikin kuwa ne ne ya kiyaye ya haddace wata magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yi dangane da wato kenan aukuwar fitina a cikin al'ummar musulmi cewa fitina za ta auku a cikin musulmi wane ne ya kiyaye wannan wayo kultu sai nace in jiwa huzaifat al-yamani ana yace ni ni eh kamar kala hukamai yadda shi huzaifan ya faɗa sai yace ni ne na kiyaye abin da ya sa ya yi tambaya a kan wannan dama yana tsammanin cewa wuta a masaka za ta tashi ba a makera za ta tashi ba a masaka ba to da huzaifa a cikin hadisan da yake karbo a gurin annabi sallallahu alaihi ya fi kiyayewa hadisin fitina kuma ya faɗa balo-balo a kan wannan yake cewa kana nasu ya saluna nabi sallallahu alaihi wasallam alal fada'il hukuntu as'aluhu ya ce annabi sallallahu alaihi mutane suna tambayar sa akan falala akan falala akan falala ni kuma na tambayar sa akasin wannan ne ya ce mukafatan an yadirka ne ina kan tambayar sa akan musiba akan fitina akan matsala zunubi da sauransu saboda tsoron kan na fada ciki gara a ce aikin alkhairi na ya dan kadan amma ban sharri ba akan ne mai yawa na alkhairi na ya dan kadan kuma ya rusa min shi gara in kiyaye wannan ta wannan janibin na fi abin nan don haka sai take kawai ce ni ne ya rasulullah zan ai ya amiral mu'minin zan ga maka kala sai yace maka sai yace innaka alaihi aw alaiha lahariyun yace kai akan wannan maganar ko akan wannan wato kenan babi lahariyun wallahi ka dama can kai ka fi cancanta kenan wannan layin ka ne mun gane wannan kai ka fi cancanta kultu sai na ce masa fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi ko yawwa tukaffiruha as-salatu was-sawmu was-sadaqatu wal amru wan nahyu yace fitinan da mutum yake faruwa da ita a rayuwarsa dangane da wato kenan matsalar iyalansa ko dukiyarsa ko 'ya'yansa ko makwabcinsa duka irin waɗannan matsalolin sallan da yake allah maɗaukakin sarki yana kankare masa ita mun ɗan garin matsaloli tsakaninku da iyaye ko ayaye ko mata ko mai da sauransu kai zunubi a daidan a dalilin wannan sallar da kake yi ma dama kai sallar mai kyau allah maɗaukakin sarki na amfani da ita ya kankare maka wancan zunubi ko kuma azumin da kake yi ko sadakar da kake ko kuma amri bil ma'rufi da kai ke ko na haya anil munkari ka je kai wa'azi ka ka gargadi mutane ka nuna musu aikin alkhairi shi ma yana taimakawa wajen kankare maka wa'annan kananan kananan zunubai din ko ka hana su aiki mummuna shi ma yana taimakawa ko ka je kai sallah ko ka je kai azumi da sauransu ai kamar yana fassara fadin Allah da yake cewa innal hasanati yuzhibuna sayiat zalika dhikra lizakirina tawwa sai sai na umar ya ce masa laisa hada uridu a ba wannan magana akan fitinan nan ba ita nake nufi ba ba na nufin ta walakin alfitinatu lati tamuju kama yamujul bahar amma ina tambaya ne akan fitinan da in ta tafo da kun kaman yanda teku yake tafowa da kun fafa yana barazana yana sharan abin da ya shara ya tafi da abin da ya tafi akwai fitina da za ta zo cikin al'ummar musulmi za ta zo ta kada hankalin mutane ita wannan nake magana ita wannan nake fada qala sai yace laisa alayka minha ba'sun ya amiral mu'minin wannan magana kake wannan fitina kake magana wadda ta daga hankalin musulmi gaba daya ta rikita kowa ka kasa ganewa inda gaskiya take da sauransu yace ai kai baka da matsala da ita laisa alayka ba su ba wani matsala kaka wani matsala ba'anan wannan shine ba za ta zo kana duniyan nan ba ba ka karma ka daga hankalinka tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗin fitinan za ta zo ta amma kai ba za ka zama ma wato kinan ka same ta ba ina bainaka wa bainaha baban muglaka ai tsakaninka da tsakanin wannan fitina da akwai kofa wadda take rufaffiya an rufe kofar kaf saboda ka ba za ta iya dannowa ta fudo ta shigo ba kai ba za ka bude kofar fitina ka shiga ba tada ka baka da matsala da ita ka bar masu ita qala sai sayyidina umar yace ayuksar am yufta to wannan kofa da kake fada tsakani na da tsakanin wannan fitina karya ta za a yi ko kuma bude ta za a yi za a sa a da bude da makullin a bude fitina ta shigo ko kuma balle kofar za a yi wato kenan da karfi dan fitina wato kenan ta shigo kala sai huzaifa yake cewa yukthar wallahi karya ta za'i idan lokacin baidoyon fitinan nan ya zo kofar nan da karfa za a zo a karya ta ana karya ta kuwa fitina za ta an tewa wato kenan cikin musulmi kala sai sai na umar ya ce izan la yuklaq abadan sai ce in ku har haka ne idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kofar nan karya ta za da karfi fitina ta shigo cikin musulmi to in aka karya ta har abada kofar nan kowa za ta sake ba za sake rufe ta ba da fitina ta shigo cikin musulmi ta shigo kenan kuma har abada wallahi ba ta fita ba ba za ta fita ba fakila lahu zaba sai aka ce ma huzaifa da ya rawaito wannan hadisi a kana umar ya alimul baba a to shi sayyidina umar wata kina wannan side discussion ne bayan an gama wannan majalisi an tashi kai huzaifa da ka ba mu labarin wannan hadisi ka ce ga kofar karya ta za a yi umar ya ce to in ko karya ta aka ba ta sake rufa ba har abada shi ya san kofar ne shi sai na umar ya san kofar ne har yake cewa ba za a mai da ita a sake rufewa ba kala na'am huzaifa ya ce kware wallahi ya santa ya santa kama anna dunal gadi al-laila yadda kasancewa gobe ba za ta zo ba sai daren yau ya zo ko? ƙashin muna da la'asar ko? zai yi gobe ta zo kafin daren yau ya zo shi zai yi yadda ka tabbatar cewa kasancewa sai dare ya zo gobe ta zo ta ta haka sai umar ya santa kenan babu shakka babu tambaba a ciki la'alla tambayar ma yayi ne dan huzaifa ya faɗa a ilmatar da mutane ai kusa ana irin wannan tambayar ko a majalisi mutum ya san abu amma na kama al'umma ba su sani ba sai ya tambayi malami akai malami sai ya bayani sai yanzu al'umma su sani akwai masu tambaya da wannan niyyar kuma ka ga niyya ne mai kyau ga sayyidina Umar ya zama kuduwa akan wannan ya yi tambaya akan abin da yake da ilimi a kansa kuma aka samu wanda ya bada ansa kuma jama'a suka sani yanzu har suka zo suke dada neman istifsar a kai shi umar din da yake wannan magana to ya san wannan kofar ne ya san wannan kofar ne sai ce musu ya sani kamar yadda san cewa kamar yadda kasancewa gobe da ta zo sai daren yau ya zo inni haddastuhu bi hadisin laysa bi agalita fasu ila manil bab aini huzaifa na taba bashi hadisin hadisin da na faɗa kuma hadisi ne wanda yake wato kenan tabbataccen hadisi ba jita jita ba don haka na gaya masa abin da zai faru kuma ya tambaye ni waye kofar kuma na gaya masa umar na gaya masa kala umar na ce masa eh umar shine wannan kofa ne umar shine wannan kofar kenan in wanda ya karanta tarihin musulunci sabancin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai al'umma musulmi sun zama unified akan abu daya haka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bar duniya an dan samu matsala amma musulmi sun danne tuntuni ta haka matsalar bata zama abin nan ba matsalar da aka samu shine an samu matsalar wanda suka ce su annabawa ne kamar aswadul ansi a yaman kamar sajja kamar musulmatul kazzabi da tulaiha da sauransu su su su su bakwai duk an murkushe su an samu wanda suka ce ba su ba da zakka ba saboda dama su annabi sallallahu alaihi suka yi trustin da haka bayan sa bayan da suka yi trustin din sa ba su bar ba su ma an gama da su irin su Malik bin Nuwaira da sauransu to an samu wasu yan ganan amma duk zamanin sai na baka da wuri ma aka murkushe su shikenan wannan magana an gama haka ya kare rayuwarsa sai na umar ya zo shekara wajen goma sha biyu yana mulki babu matsala amma a ƙarshen rayuwarsa shi wannan mugiro bin shi uba da muka karanta ɗazu hadisinsa a baya ya je ƙasan yemen a sham ya ɗiga wani yaro kirista ya iya wato kinan handwork ayyuka na hannu ya iya aikin sana'a ya kujera ya iya gini ya iya meye meye meye dauko shekawa shi madina saboda ya rika yin ayyuka a mutane zai gyara kyaure zai gyara kofa zai yi gado zai yi kujera zai menene handwork dai saboda ya'yan musulmi su koyi sana'a sai na umar ya ganshe ce masa wannan arnan naka me yasa ka kawo mana shi garin nan sai ce ya rasulullah ya amiral mu'minina ai kwararre ne a wajen sana'a zai koya mutanen mu gini zai koya kaza kaza kaza umar dai bai ji daɗi ba to wannan mutumi ɗin kullum in ya gaishe da mugira bin sa'aba sai ya ɗan yi magana a kansa to amma kuma abu ne mai kyau ya musulmi su koyi sana'a ko don haka bai kore ba amma bai ji daɗi ba wannan mutumi shine a harajin da aka saka masa sai san gwamnati na sa haraji a 'yan kasuwa a shaguna a me me me da sauransu wannan abu ne wanda yake da asali dole wanda yake da handwork ta ka an sa masa abin nan sayyidina umar sai ya sa masa double na haraji akan yadda ake sama mutane number one su 'yan ƙasa dama su musulmi ne kuma 'yan ƙasa ne don haka yana sa musu naira dubu ɗaya a wata shi kuma wannan bako ne na farko ba ɗan ƙasa ba ne na biyu ko ba musulmi ba ne ta haka ba laifi a sa masa 1,500 na uku kuma ya kware yana attracting din ayyuka masu yawa fiye da wa'insu za ka sai sa masa lebi sai dan dara na mutane sai zo sai namu sai rage masu sai ta haka za ka biya ba mu rage maka kwandala ba sai ya ce wasu a kwalla insanin adalhu su waya bayan sai na umar ya tafi kenan kaga mutumin nan adalcinsa ya yi roci kowa a duniyan nan ni kaɗai ya wasa don haka sai ya kulle wata rana sai wuka mai kyau wanda wannan wukar da ita ya kashe sayidina umar a cikin musahun sallah a masallaci to tunda aka kashe sayyidina umar sai ya zama na kan cewa control na musulunci zama abin da ke mai wahala don haka ma sayyidina umar da aka ci ɗansa abdullahi mai mulki ya ce banda abdullahi kuma aka ce ya naɗa wani kamar yadda abubakar ya naɗa shi abubakar da zai bar duniya ce na naɗa muku umaru saboda na yadda da shi na aminta da shi jama'ar musulmi suka karba umaru kai ma yadda abubakar ya kai mana sai ce mana a'a babu wanda zan iya cewa na yadda da shi kamar yadda abubakar ya yadda da ni amma akwai mutum shida wanda zan kira muku su duk wanda kuka zaba a cikin su yayi ya kira wannan mutum shida cikin su akwai sayyidina ali cikin su akwai sayyidina usman akwai ɗansa sayyidina umar abla dan umar din akwai kuma wayansu guda uku ya hada sai ce amma sun zama shura kwamiti kuma a cikin sunan banda abdullahi dana a zaɓi kowa ya yi amma shi ya shiga cikin kwamiti inda zai taimaka muku da ra'ayi mai kyau tunda malami ne to hakan na aka yi aka zaɓi sayyidina usman yadda usman a shekarunsa na farko kamar guda hudu na farko babu matsala sau da ai akwai sauran burbushin adalci da sauran hukuma da al'umma suke na zamanin sayyidina umar daga wa sai fitina ta zo ta musulunci ya karu jama'a na ya faɗi wannan complaint ta nan wannan grudges ta nan wannan grudges ta can wannan mutane babu haƙuri har daga ƙarshen shekarar nan na ƙarshe aka ta samun abin nan daga ƙarshe mutanen iraki suka gangami suka zo suka kashe shi a madina to tun da suka kashe shi nan kuma sai yaƙi kuma tsakanin musulmi a junansu wa'insu suka ce bayan an kashe sayidina usman an naɗa sayidina ali mutanen yaman a mutanen sham suka ce sai a kawo inda suka kashe khalifa don ko individual any individual a cikin al'umma aka kashe shi ya kamata a ce hukuma ta dauki mataki a bi hakkin kisansa balantana amirul mu'minin shi kuma sai na usman shi da kansa yace kar a taba kowa tun lokacin da suka za su kashe shi ce kar a taba kowa mutanen madina suka ce za su yake sai ce bai yadda ba tunda ni suke so su kashe ku iyalin su kashe ni din amma kar a taba su da haka mutanen sham suka ce sai a kawo su a kashe nan kuma iraki suka ce ba za a bayar ba duk lokacin da aka ce sai na aliyayin kura ya samu suwaye suka kashe sai ga mutum dubu sun ce mu muka kashe shi to kaga fitina sai yaki tsakanin musulmi sai yaki tsakanin musulmi haka har ta kai ga za a yi samu kaman kwana goma ana yaki tsakanin musulmi a guri daya a guri daya za a gwamza tun safe har dare da sassafe na nan su je su ɗebo gawakin mutanen su zo su musu sallah na nan su shigo cikin nan su ɗebo gawakin mutanen su je sallah kuma a lokacin ana gaisawa in nan nan ya shigo neman gawa ɗan wasu sai ya kai wani salamu alaikum za a gaisa wani ma ya can neman amma da ke masifa ce fitina ce wanda an riga an yi predestining ɗinta you cannot do otherwise annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu man ya ishi minkum fasahara iktilafan kathira duk wanda Allah sani sa a cikin ku zai ga sabani mai yawa zai ga fitina wato kinan kala-kala masu yawa to sau da haka wannan yakin haka yi ta tafiya daga waye lafa ya tashi ya lafa ya tashi har ya zuwa yau din da muke ciki al'ummar musulmi suna da wahalan su zo su ittifaki akan abu daya don su tafi kwanakin ba na ji wani malami abuci yana magana wata yarinya da ta zagi malami a kano yana magana akan ya kamata hukunta ta daga cikin maganganun sa na rike ke cewa tun da kake a kasar nan baka taba jin wata yarinya ta zagi fasto ba amma me yasa ƴaƴan musulmi fitsara sai a cikin musulmi za su bude baki su zo a social media su zagi malami daga cikin malaman musulunci limami daga cikin limamin masallatai kuma kan dole yadda kirista suke hada kansu a karkashin wato kenan a kan to yanzu a al'ummar musulmi akwai wanda kwata-kwata bai san ma jama'atun nasarar islam ba in ma yana jin sunanta bai ba ta recognition ba bai san waye sarki musulmi ba in ma ya san shi bai ba shi sarki recognition ba ta da haka sai dai wannan kungiya wannan kungiya wannan kungiya wannan kungiya wannan kungiya wannan kungiya da ba ta kai mu ba kuma a cikin hakan din zaka samu mafi yawan malamai kowa cin gashin kansa yake in kaga ya bada haɗin kai a cikin kungiyar to an yi favorin dinsa da abin da yake so ko da position din da yake so duka wani haka muke to kaga hakan nan irin wannan fitina ita sai sai na umar yake tsoro cewa a cikin ku akwai wanda yake da masaniya akan wannan huzaifa yace na sai ga abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa kuma sai na umar ya ba da cewa in an karye wannan kofar ta sha lalace tunda an yi kace kace da ita ko kofar duka ayi ko zaka samu wata to ba wannan din bace ba lalle ne kuma ta zama daidai ba mun gane wannan to saboda haka sai dai addu'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye haka idan irin waɗannan cases ya fito ko a ko ina ne mafi wato kina zaman lafiya shine mutum yawan kokarin sa ya ga yayi abin da ko a gaban Allah zai iya bayani kuma karbabban bayani mun fahimci wannan yawwa duk lokacin da masifa ta taso fitina ta taso a ko menene kar ka zama dalilin ta da ita kar ka zama rar hakuri kuma a cikin wato kenan harkar rayuwa kar ka zama mun yanzu muka karanta mu gira bin shu'aba bai fito masallaci ba amma mutane sun yi hakuri har sai lokacin da ya fito to kar ka zama a cikin masallaci mai gaggawa ai lokaci yayi kaza ko da lokaci bai fito ba duk inda za a kawo fitina kar ka zama mai ta da ita kada mai kana da cikin wanda za su iya ba da dalili akan abin da suka ra'ayin da suka rika da dalilin ya zama mai kyau ko da a gaban Allah ne Allah ya shi babu salati na mu ci gaba akwai hadisi da akwai hadisi da ba da ba mu shi ba ana bi musaudin عن ابن مسعود نعم أن رجلا أوكي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة هكذا نعم Abdullahi dan Mas'udin Allah madaukakin tarki da yake ce yake cewa eh da shi yake cewa wani mutum a cikin musulmi kenan asaba min imratin qublatin ya je ya sambaci wata mace wadda ba ta saba wace gani haka kawai ta bai sha'awa ya fake ta mita ya je sumbace ta bayan ya yi wannan sai kuma nadama ta zo masa a cikin zuciyarsa cewa abin da ya bi kyauta ba da akwai abu da ake kira alkawatir a cikin zuciyar mutane a lokacin zai mai yiwa katir malaki yana masa wani karfa ka yi karfa ka yi karfa ka yi sai ya je ya yi to sai wani wa'azin ya dawo masa sai ya ji bai kyauta ba wato kinan sai ya zama ya yi nadama don haka shi da kansa fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akbarahu ya zo gudan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rasulullahi gaskiya na yi kuskure kaji kaji kaji kaji kaji kaji abin da ya faru ko fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan aya wa aqimi salata darafayin nahari wa zulfan minan laili innal hasanati yuzhibuna sayyi'at Allah madaukakin sarki ya ce to ku yi kokari ku tsaye da sallah a gyaffin yini guda biyu ɗarfayin ba ɗarfin na harba ɗarfai gefe guda biyu na yini mun gane gefe guda biyu na yini yake da wani gefe da wani gefe kenan ɗarfayin nahar yana nuna sallar mai ya? sallan asuba a zahar la'asar ko yauwa da zaran alfijiri ya fito ai wancan daren kan an gama da shi yanzu wannan daga zaran alfijiri ya fito haske rana ne zai haske ne zai na bayyana zai na bayyana har rana ta fito wannan gefe na farko kenan shine sai ai sallah haka ne yauwa da zarar rana ta buga sha biyu gefe ɗaya ya zo ko sai a zahar to wannan gefe ɗayan an samu gefe biyu a cikinsa sannan ɗaya gefen kuma na sallar la'asar ɗaya lokacinsa ya fara a yi a gefarkon gefensa sai mangariba a yi a ƙarshen gefensa mun gane so an samu sallar safiya an samu sallar azhar ɗarfayin nahar yini yana da gefu guda biyu gefen farko da gefen karshe safiya da marece ba haka ake fada ba bukuratan wa asilan ko bukuratan kan da wani lokaci ke fitowa yake farawa daga fitowar alfijiri ya kare mai sha biyu rana asilan fa yi ni fa daga sha biyu rana ko zuwa faduwar rana ba gefe guda biyu ba to du gefe biyun kowane gefe nasa ku yi sallah gefen farko za ku yi sallar safiya a zahar kenan gefe na biyu na wannan gefen za ku yi sallar ne a zahar ai safiya zo wannan safiya a zahar a ɗaya gefen na yamma kuma za ku yi la'asar za ku yi mangariba haka ne wato Allah madaukakin sarki sai saka da wani aqimu salata tarafayn nahari sai ce wa zulufa min al-layl da wani yanki na dare sallar me kenan sallar isha kenan ko yawwa saboda ma'anan wannan shine ku yi muwazaba a sallan safiya azhar la'asar mangariba da isha akan lokaci ku yi muwazaba akan su idan kun yi haka innal hasanati yuzhibuna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka wato kenan suna gogewa munana ba ya wancan zunubin ba da Allah sarasara ce idan mutum ya taba abin da ba halal ba in yi alwala za a wanke masa zunuban ko in zo ya salla ma haka na za a kara wanke masa zunubi yana tafiya ma zuwa masallaci ana goge masa zunubi so da aka dawama akan sallah akan lokacinta musamman a cikin masallatai yana da cikin abubuwan da ke kankarewa kamar Allah ya bada satan ansar wato yadda mutum zai yi istighfar ba akan wannan sun bar kadai ba akan koma menene mun gane wannan faƙalar rajulu sai mutumin ya ce ya rasulallah ya manzan Allah aliya haza wannan aya musamman su kutun da guda don ni aka saukar da ita hala sai na bisan nawa sai masa ya ce masa a'a wale jami'a ummati haka ne ai al'ummata gaba ɗaya aka saukar kulluhum gaba ɗayansu duk al'ummata kowa ma ya shafe shi kai kai dalili kuma ta shafe ka kuma ta shafe wato kenan kowa wa anhu fi riwayatin haka ne yace laisa amila biha man me eh liman amila biha min ummati liman amila biha min ummati okay liman amila biha haka ne wannan aya ta sauka ga duk wanda ya aiki da ita cikin al'ummata duk wanda ya aiki da ita cikin al'ummata wato kenan yana da ya shafi ya shafe shi sadaka ba kai daya da kai sun ba ko yau haka tana faruwa a rayuwa wata mace ta taɓa yin irin wani a wani namiji ita kuma ta je ta sumbata ita ma sai na dama ta zo take ta same ta tana tafiya ta ɗaya tana waka tana astaghfirullah li dhanbi kullahu qabbaltu insanan bi ghairi hillahi ko misalin amin fi jalli kuma ne tana neman gafaran Allah maɗaukakin sarki cewa ta sumbaci mutum ba a halal ba sau da haka fantasafin lailu walan asullahu tun daga farkon dare har tsakiyar dare wannan abu yana jikinta ba ta abin nan ba don haka take neman gafaran Allah maɗaukakin sarki mala asma iya ji ta ce kai yaran kina da basira kina da hikima sai ta ce masa akwai wata hikima da basira bayan fadin Allah maɗaukakin sarki da yake jawo auhayna ila gwamnati inda ke jafa ya zaki fita alaihi eh wa ahana ila ummi musa an irdihi fa idza kibta alayhi fa alqihi fi yami wa la taqafi wa la tadhni inna radu ilayka ja'iluhu min al mursalin ce aya ɗaya ne ta kunshi umarni biyu da hani biyu da bushara biyu da menene kuma umarni biyu wa ahana ila ummi musa an irdihi ko da khabar biyu amraini khabaraini nahayaini bisharataini duk a cikin abin nan ta kunshi wannan to wallahi ta'ala ala to za mu dakata nan insha Allah ta'ala akwai tambaya ko mu ci gaba da littafi na biyu na kai mata fako to a ba mu daya a ba mu aran daya